أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اهدي بنا لهذا المحضر وساق في بنظرة تحفلنا بالظهر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana mai girma wannan rana mai albarka laraba a ta ba wa ranar samu ko wacce ta zo kuma da samu din insha Allah saboda yau laraba 26 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da arba'in da uku wanda a cikin wannan dare shi ne da ashirin da bakwai daren da ake tsammanin samun da lafi kadar lallai wannan muna fata allah ya samu samu za mu yi magana in lokaci ya bayar a cikin ƙarshen karatu kan muhimmancin lallai kulawa da wannan dare da kuma ainihin raya shi saboda a wannan jamhurin ulama sun tafi cewa wato shi ne dare mafi tsammanin samun da yanzu sarari ana dare ne da ake tsananta tsammanin samun wannan dare ne su da cikinsa wanda wani muka ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantsanci har rantsewa yake yi da Allah in ana magana ba san dare ne su da ta sani da aka zamu magana aka yi lokaci ya bayar wanda ya daidai da ashirin da bakwai kuma ga watan hudu miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyu mun sake dawowa kan karatunmu wannan masallaci mai tare da alkhairi da albarka tare da mutane masu albarka alhamdulillah muna cikin suratul shura mun tsaya akan aya mafi daɗi mafi tsammani a cikin alƙur'ani mai yawa ayat da muka tsaya jiya tana ɗauke da darussa masu yawa Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin mu cewa a wa ma asabakum min musibatin fa bima katabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba wato aka samu bayan dare yake so ba Allah sai ya gaya mana dalilin abu mu ne muka jawo wa kanmu sai kenan idan muna buƙatar musiba ta yi sauƙi mu dage mu kula da abin da Allah subhanahu wata'ala yake da buƙatar mu kula da shi kaga wannan an ba mu haske ne sannan Allah ya sake mana albishir yace kuma ma yana yace da yawa cewa ba wai duk abin da muka yi na laifin ne yake turo musiba ya kama mu da shi ba kaga zaka ga wai daɗi ne kan daɗi ko Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa idan ka yi laifi ne so ya ma'alatin cewa ka ainihin gyara ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aiko maka musiba to amma kuma idan musibar ta same ka nan kuma ba kai asara ba matsala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisin bukhari da muslim wanda na san yara ba duk mahaddaci wannan hadisi ji mana yara ma min musibatin tusibul muslima illa kafara lahu biha babu wata musiba da za ta shafi musulmi face Allah ya kankare masa zunubansa da ita annabi ya ce hatta shaukatin shakuha ko da ɗaya ce ta soke shi ya ji zabi to wannan zabin da ya ji an kankare zunubi da shi kaga zunubin da ya yi aka turo musibar to turo musibar ya zama masa gargadi cewa zunubi ya yi sannan zuwan musibar kuma ya zame masa kankara daga ainihin wannan zunubi ne dama mun faɗa je muka ce hanyar kankare zunubi hanyoyi ne guda biyu guda uku biyu a duniya ɗaya a lafira to ana fatan dai duka na duniyar su faru kara kai ga lafira na duniya shi ne ka tuba ka tuna ka tuba ka ce allah na tuba ka yare ni shi kenan sai allah ya tuba a ya karbe karbe tubanka sannan na duniyan har yanzu shi ne allah ya turo maka musiba ya turo ma wata jarabawa ya turo ma wata damuwa ya turo ma wani matsala kenan sai Allah ya kankare maka zunubin ka da wannan ka gane ka ci riba idan ba a samu haka ba har ka mutu da zunubin to fa sai dai wutar jahannama ne za su kankare shi kaga ba a neman wannan makankara na uku yasa sai dina ali karamar lawa da yake cewa wannan aya hiya arja ayatin fil qur'an wato ita ce aya wacce aka fi jin daɗinta da tsammani a cikin alkurani da yawa saboda kaga musiba ta faru ka gane zunubi ka yi musibar da ta faru ta kankare kuma zunubin da aka yi ka gani ba ya faru ke ba ka da asara sannan kuma za ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri allah subhanahu wata ala ne ba ka ladan haƙuri damar shi yasa yake kawo musiba ne sannan za ka yi istirjari ma'ana za ka nemi komawa ga Allah lalle mu kula da wannan a cikin darasin da za mu ba mu dole mu kula da istirjari nan duk abin da ya same ka na musiba ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma atinni fi musibati wa abdini kai da Imam Malik ya kawo hadisin nan a cikin muwaffa yake cewa ɗaya daga cikin mata sahabbai na na ummu salama mijinta abu salama ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya mata yace to ki wannan addu'a din ma'ana ki ainihin istirjari ki nemi ladan wannan wato rashi na mijin naki a wurin Allah subhanahu wata'ala shikenan kuma roki Allah ya mai miki da mafi alkhairi to dai ta ji umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi addu'a amma tana ji a ranta anya za ta iya sake samun wani mutumin kirki da za ta ji daɗin rayuwa da shi ne abu zalama amma ta karɓa tana ta yi da ta yi wannan istirjari tana gama a takabanta na wata hudu da kwana goma sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko cewa zai aure kaga Allah wannan musiba na ta yayi da ta istirjari kaga Allah ya ba ta ladansa sannan Allah ya mai mata da mafi alkhairi kaga shikenan annabi ya ruka ya wannan ya ce zai aure ta abun ma ya zama ya mata girma sai ta kama ba da izini ta ce a koma a gaya annabi sallallahu alaihi wasallama tana da matsala ba akwai matsala guda wanda tana ganin wannan matsala guda uku zai iya hanawa annabi aure ta ce matsala na farko ita mace ce mai tsananin kishi tana da kishi ba za ta yi zama da sauran mata kishiyoyi ba ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da mata sannan na biyu ta ce tana da yaya abu salama ya barka da yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya duka namu kuma ya tabbata annabi ya karbi wannan yaya an ce a cikin su akwai rumar wanda shine hadisin nan ya faru na koyar da ladabin cin abinci a kansa ne kuma ɗin nan ɗan abu salama wanda yana cin abinci tare da manzo Allah kaga agola ne amma tare da annabi yake cin abinci to sai hannun yana yawo a cikin abinci ya ci nan ya fita ne sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam ya kai dan yaro ga yadda ake cin abinci san billaha ka ambaci Allah wa kul bi yaminik ka ci da hannun dama sannan wa kul min mayli ka ci gaba wannan shi ne da bincin abinci ka bi wannan procedure ne ka bi wannan tsari ne sannan ta ce uzurin ta na uku tana da yawan shekaru annabi ce to aini ba shekaru na ba yan kadan bane saboda an ce a lokacin ta kai shekara hamsin to kaga ai ta dan dade a duniya mu ba al'adar mu maza mu yi ciro su suka san auren mata masu yawan shekaru ta haka sai annabi ce duk wani na kudurorin na ta rawo guri ne kishi zai mata addu'a Allah ya yi mata kuma Allah ya yayi shi har ya kai ga tana iya daukar ranar da ba ta kyautar da shi ga nana Aisha sannan a yaya annabi yaro kuma ya karba shekaru kuma ita wannan ba ba dalili bai sallallahu alaihi wasallam to kaga me ya jawo mata istirja'i ma'ana ta yi inna lillahi kuma ta yi addu'a na Allahumma atimni fi musibati wa atimni khayran sannan har yanzu abin da zan fara mana nan a maulan musa bin zaidati shi ibrahim ya san da ba'ala yana faɗa cewa a cikin wurare daban-daban zan faɗe su duka biyu a ciro da annabi yana faɗa don mu gane cewa dai gashi maganar musifa aka yi amma aya ce kuma mai kwantar da hankali ma'ana tana kwantar wa mutum hankali don ta ma alatin ta yi wani abu sannan alatin da ta ma din kuma ya warkar da abin da aka yi kenan bukata ta biya shi yasa sai yake cewa lauya alamul insanu man rahamanu alka shurura zahikan insanu yace kai dan adam wallahi da ya san waye Allah arrahmanu mai tausayi mai jin kai a haba da duk wani abu da sharri ma zai tinkari mutum yana dariya ba Allah ya yi ko abun ba a haba tun da Allah ya aiko abin to ba matsala Allah kan bai zai mini abin da ba haka ba ana duk abin da Allah ya mini to hakan shi ne mafi kyau kuma hakan shi ne mafi dacewa da ya sannan har yake faɗa a cikin diwani kuma yake cewa idza kana til aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yasurru wa ma yuki yace idza kana til aqdaru min malikil mulki yace in kaddara daga Allah ne Allah ne ya yi ko kaddara yace to ni fasiya ne ibni ma yasu wa bari abin da zai sa farin ciki da abin da zai sa bakin ciki yace duk ɗaya ne a gona eh saboda dama haka rayuwar take ba ta tafiya layi daya dole tana tafiya da bakin ciki tana tafiya da farin ciki saboda ana so ai ai rayuwa ne na imani na mumini shi ko mumini dama a wannan tsakanin yake in ya samu farin ciki ya gode wa Allah in ya samu bakin ciki ya haƙura shi kenan ya gode wa Allah Allah ya ƙara masa ya samu riban godiya sannan idan ya yi haƙuri Allah ya bashi lada ba tare da lissafi ba sannan Allah ya bashi nasara saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam annan nasara ma asabar lallai cin nasara cikin duk abin da ka sa a gabaina tare da haƙuri ne da haka sannan kuma yayi addu'a kaga zai sake samun ladan addu'a ma li istirja'i na komawa ga Allah subhanahu wata'ala yasa Allah ya bar rayuwar tsakanin jalala da jamala da zai kai jalala kadai ba wahala kuma ba za yi kuma dadi kadai ba wani lokaci ai dadi in aka ga dan adam zai kauce zai matsa sai a sake kawo wahala dan ya sake komawa ga Allah subhanahu wata'ala dan adam ya komawa ga Allah lokacin da ya shiga wahala fiye da lokacin da yake cikin daɗi Allah ya dace da Allah subhanahu wata'ala da yake kara jan hankalin mu da kuma jan hankalin wayannan kafuran duniya gabaki daya cewa fa Allah da yake cewa idan kai laifi sai ya turo ta musiba ta same ka a'a ba wai don ba yadda iya da kai bane a'a Allah ai ba wai don ba yadda iya da kai ne shikenan kawai sai dai ya turo musibar ba ai Allah yana da iko da kowa a cikin halittarsa wa ma an tumbi mu'minin da kawo Allah ce ba kasance kun gagari Allah a bayan kasa ba wata kutuna ku balle ku kubuce wa Allah ja yanzu kun kubuce kun gudu kun je ku inda Allah subhanahu wata'ala bai zai kama ku ba a ba haka bane wai ba wai kun gudu ne kun je inda Allah bai zai kama ku sai dai ya tura muku ciwo ko ya tura muku musiba ba Allah ya rahama su ce kawai sai tura muku musibar nan ya gafarta ma da kuma wanda ya ga wanda ana gargari ga wanda shi kuma ya ga yana laifin yana saba wa Allah amma ya ga Allah bai kama shi da komai ba idan su fir'auna ta san Allah ya masa talala abinda malamai suke kira istidraj ma'ana talala zaka ga wani yana taka tobaransa yana yadda yake so na hauka da shi ne amma Allah bai kama shi ba a Allah ya ce wa ma antum bi mu'minin da ba wai ya gagare mu ba wala ta saban Allah zafiran amma ya amaru zalimu kada ka zaci Allah subhanahu wataala wai yaron kana bai san menene azzalimi suke yi ba inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkasu fihi al-absar Allah ya jinkirta su ne ga ranar da ido zai daina fata subhanallah haka ma jin rawi ko kasance masu ga wato a gagaran Allah a bayan ƙasa ba sannan kuma a wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wato wali majibinci na al'amarin ku a kuma bayan Allah subhanahu wata'ala wala nasirun wa ba ku da wani mai taimako ma'ana idan Allah subhanahu wata'ala ya niyan kama ku babu wanda ainihin zai hana Allah subhanahu wata'ala ya kama ku ba ku da igiyar soyayya ta walitaka tsakanin ku da Allah dan ba ku bi shi ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala da zai taimake ku ba saboda ku zama nasa ba subhanahu wata'ala yana cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce mun dora kan mu dole sai mun taimaki mu ne da haka Allah subhanahu wata'ala wala yansuranna Allahu man yansuruh Allah yana taimakon wanda yake taimakon addinin sa ne wanda ya zama nasa yake tsaye a cikin lamarin sa shi Allah subhanahu wata'ala yake taimakawa da haka wayannan kafirai ba gagara suka yi ba Allah ya musu talala ne da haka akwai ranar ranar da ido zai rera fara sannan don ma su gane cewa Allah ne iko ne a nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake gaya mana watsani gwagwa an kudura su subhanahu wata'ala wa min ayati wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
الله سبحانه وتعالى دن ينونا على مرتوى شيمي إيقوني wato babu wanda ya sai kurce masa babu wanda yake iya gagararsa kai kam dan adam a nawa ma jikin nan naka jikin kama a nawa ai wa min ayati yana da cikin ayoyin Allah alamomin da suke nuna wa halitta akwai Allah aljawari su ne manya-manyan jiragen ruwa fil bahari wanda suke gudana a cikin teku Allah ya kira su da aljawari masu gudana saboda su suna gudana ne a cikin teku kal'alam Allah ya ce za su kamar tsaunuka kamar manya-manyan duwatsu kai ka sani wayannan manya-manyan jiragen ruwa Allah ne yake gudanar da su Allah ya yi ta magana jirgin ruwa a cikin alƙur'ani mai girma wa sakkara da kuma furka ya canjire fil bahari bi amri Allah shine ya hore muku jiragen ruwa don su yi tafiya a cikin teku amma fa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala bakin ba da umarnin Allah ba da ba dan wanda jirgin ruwa kadai ya ishi ya nuna wa mai hankali a kai Allah subhanahu wata'ala ka dauki takalmin ka ka jefa a ruwa dan takalmin ka ne yaya zai tsaya da zai tsaya ba ya zai nutsewa zai amma jirgin ruwa da ake wata shida ana masa lodi a yi wata shida ana saukewa haka zai zo ya hau kan ruwan amma shi bai nufe ba wa ya hana shi nufe ba Allah Allah shi ya rike shi ya hana shi nufe ba Allah shi ya rike shi ya hana shi nufe ba amma kai ka gwada kai da kai da jirgin ruwa bi nauyi ai mun yi magana takalmi ma ko a za ka ci a wannan takalmi ne to kai ma ka gwada da jirgin ruwa a kan da za ka nufewa za ka yi ba kai jirgin ruwa nauyi ba amma sai ka nufe tun da Allah bai rike ka ba kaga ba za ka wanzu a sama ba amma jirgin ruwa dun nauyinsa Allah subhanahu wata'ala sai ya rike shi an kira shi jawari kamar yadda alkur'ani ya kira jirgin ruwa da sunaye daban-daban akwai jawari din akwai kuma alfurka kamar yadda muka ji labarin a annabi nuhu inna lamma tsagal ma'u hamalnakum bil jariya Allah ya ce yayin da ruwa yi jimbe ruwa cika ko ina hamalnakum fil jariya sai muka dauki ku koyan adam a cikin jirgin ruwa da haka jariya jirgin ruwa kenan jawari kuma ta wato jirgin su ne na jiragen ruwa Allah ya ce fil bari za ka gansu a cikin teku kala alam kamar manya-manyan duwatsu Allah yake cewa ni nake tafiyar da su in ya sha in Allah ya so yuskinin riha sai ya tsayar da iska kaga wani sirri kamar tambayar Allah to Allah ba mun yadda kai kake tafiyar da su amma da ya kake tafiyar da su da ya kake tafiyar da jirgin ruwa a cikin ruwa Allah ya ce ina tafiyar da shi ne ta hanyar tura iska ga shi akan ruwan bai nitse ba Allah ya ce sai rika bankado iska tana hankada shi shi yasa wani malami yake ba mu labari yace shi jirgin ruwa bai da birki eh bai shi iska take tura bai da birki shi kuma yace malami yace yayi hira ne da wani direban jirgin ruwa yace me zaka gaya mini ne ni malami ne mai wa'azi me za ka gaya min akan jirgin ruwa wanda ya bambanta da kowane irin abin hawa ka gada ya bambanta a girma yake na farko ya bambanta a girma girmansa na musamman ne shirgege ne ko ba komi a cikinsa girmansa ya kai girma ga shi dai allah da kansa yana gaya mana girmansa kan a'ala kai ka ce wani babban sauri sannan nauyi ba wani jiri ba wani abin hawa a duniya yau da yake daukan kayan nauyi irin jirgin ruwa motoci da tarkace containers haka za a lura masa su amma saboda iko na Allah sai ya hau wannan bai nitse ba to ya yake tafiya Allah ya ce iska ne ce ban kada masa sai yana hankada shi yana hankada shi sai wannan direban jirgin ruwa yake cewa shi jirgin ruwa bai da birki sai ma da ya ce wasu to yanzu da aka yi so gaba ana so a tsaya ya rayu ya ce da an go gaba wasu mitoci kamar hamsin haka tsakaninsa da gaba to ribas ake dannawa dama iskar tana tun kuro shi da an danna ma ribas to sai ya zama iskar tana tun kuro shi amma zai zama karfinsa ya rage takowa gaba gaba gaba gaba har ya zo daidai gabansa yana da iya inda aka sa masa shi bincinsa a waje ne ba a cikinsa ba ne inda zai zo ya samu gaba sai ya daka gab shi ke nan diga nan sai ya tsaya da aka Allah ya ce in ya sha in nasu yuske ne riha Allah ya ce sai ya tsere iska iskar da take kada shi take tura shi Allah ya ce sai ya tsere ita ya yana tsere ita zai tafi in ya sha Allah ya ce in nasu in ya so yuske ne riha sai ainihin tsaye da wannan iska fa yanzu lalla sai wannan jiragen ruwa su zamanto rawaki da suna tsaye ma'ana su kafe ala bahari akan ainihin bayan teku din da haka Allah shi ne yake da dama yake ainihin sake su suke tafiya ba sa tsayawa Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur lalle cikin tafiyar da jirgin ruwa wato akwai ayoyi akwai abun lura amma ga muminai saboda muminai su ne suke da wannan sifa guda biyu wato da kulli sabbari ga dukkan mutum mai yawan hakuri ma'ana bisigatin mubalaga kenan ma'ana sigatin mubalaga an kure sabbarin mai yawan hakuri ma'ana ba mai hakuri ba ba sabiru ba sabiru mai hakuri kadan sabbaru mai yawan hakuri sannan shakuru ba shakiru ba wato fa'ulu shi ma bisigatin mubalaga Allah ya ce to wanda yake da yawan hakuri wanda yake da yawan godiya ga Allah subhanahu wataala to shine zai gane girman Allah subhanahu wataala a cikin wayannan wato jiragen ruwa da Allah subhanahu wataala yake gudanarwa wanda kuma su ne mu'mini dama mu'mini abun damuwa ya same shi hakuri in abun farin ciki ya same shi wato sai ya zama ya gode wa Allah subhanahu wataala au yubikuhunna
أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da wani karatun da muka yi dazu Allah ya ce auyu rikuhunna in Allah ya so kuma sai ya dulmuyar da wannan jirgin ruwa din ai ya barakana sai su ainihin dulmuya auyu rikuhunna bil garaki wato Allah sai dulmuyar da jirgin ruwan ma'ana gashi kayan nauyi Allah ya tsere iska da take banka daji daji security da Allah ya bashi na baya nitsewa Allah ya rage security ya me zai rage shikenan sai ka jirgin ruwa ya afka ya fada sai ka tashi ai ya kashe mutane amma Allah ya ce to ko da ka ji jirgin ruwa ya accident to ga abin da yake jawo shi bima ka sabu da abin da mutane suka aikata ne in ya zama jirgin ruwan ya tara masu laifi da yawa shi kenan sanadin wannan masu laifi din sai musiba ta zo wato Allah subhanahu wata'ala sai ya nutsar da wannan jirgi wanda Allah ya kaddara musu shahada su more su samu shahada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari wanda na sabu yara mu haddace shi ko ash-shuhada khamsatun ko shahidai wanda suke shahada guda biyar ne al-maqtun wal al-maqtun wal mad'un wanda ciwon ciki ya kashe shi da wanda aka soke shi da wuka a cikinsa sannan wal gariqu da wanda ya birmai a cikin ruwa ya fada cikin ruwa ya mutu sannan wasahibul hadam da wanda gini ya fado masa ko ya abocin hadari sannan wa shahidu fi sabilillah da wanda ya shahada a tafarkin Allah subhanahu wata'ala da aka sai Allah ya turo sanadin wannan wato daman dole mutane cikin jirgin ruwa iri biyu ne muminai da masu laifi su masu laifi Allah subhanahu wata'ala sai ya sa su sha wahala su fita ba na wahalar da suka sha ya kankare musu zunubin su dama su suka jawo su kuma wanda Allah ya kaddara wa shahada saboda dama ita musiba ba wai iya masu laifi take shafa ba tana shafan manya domin ta ƙara musu daraja a wurin Allah haka sai sai ya zama an dulmuyar da jirgin ruwan su kuma sun samu shahada Allah subhanahu wata'ala ya girmama su da samun shahada ma'ana na mutuwar su a cikin ruwa Allah ya ce wa yafu an kadir nan ma fa Allah yana yafi da yawa amma in ba haka ba da aida ba jirgin ruwan da zai rage ba tare da ya nitse ba musamman ma irin wannan zamani namu da ya zama ana sabon Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ake da karancin wato kuma ake da karancin wato masu fadakarwa akan wannan nake tuna wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mu ya sifanta mana rayuwar tamu gaba daya da muke yi wato da jirgin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa misalin mutane su zauna wato akwai masana a cikin su malamai akwai kuma waɗanda ba su da ilimi ba malamai ba ana sabon Allah wanda ya kamata su hana yin nan alhamdulillah ga bakin musu ƙaraso alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi muna musu fara zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to misalin wayannan mutane da ga masu aikata laifi ga wanda suke ganin laifin amma kuma ba su yi yunkurin su hana aikata laifin ba annabi ya ce to dukansu suna nan ne kamar mutanen da suka shiga jirgin ruwa shi jirgin ruwa ana yi masa gida biyu ne akwai hawan ƙasa akwai hawan sama to kullum ruwa ana samun sa ne daga 'yan hawan sama don su suka fi kusa da ruwa su ne suke da possibility suke da damar da za su iya ɗebo ruwa da aka sai ya zama kullum gidan yan ƙasa suka nemi ruwa abun yan sama yan sama sai su ɗebi ruwan sai su basu ya ce ana haka ana haka su yan sama kawai sai suka ji labari yan ƙasa suna nasu shawaran shamu mun gaji duk lokacin da za mu nemi ruwa sai mun nemi na sama da musu bamu ruwa mu ma mu huda constituency mu wani mu huda inda muke da shi mu ma mu rika samun ruwa daga wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na saman nan suka ji su kuma suka basu ba su kama hannayensu ba ya ce garaku wa garaku jami'a su da suka fara hudawan su za su durmiya su da suka ji hanawan su ma durmiyar za ta zo ta same su amma ya ce wa in aka zo ala ainihin amma idan sai kama hannayensu suka ce a'a ba yanzu yanzu ba yin kun roƙa ba ma da mun ga alamar daidai lokacin buƙatar ruwanku yayi za mu ba ku ruwa suka hana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce najau wa najau jami'a sai ya zama wato na saman sun tsira na kasan sun tsira to wannan shine abin da muka rasa a kasar nan muke ta shan wahala abun kaga hali iso mu da barayin gidaje ake da su ya kai ya kai ya shiga gida ya sace tukunya ya haura katanga ya gudu wani kan ma kila abinci dai sata yunwa ce ta hana ta dame shi ya ba tukunyan ma bai tukunyan ma idan ya je bayan lungu ya ce ki tu wanda yake cikin ta zai wurgo wa mutanen gida tukunyan su ya kara gaba ana gani ba hana ba aka koma fashi da makami ana gani ba hana ba mutane tara hanya wasu sun je sun nemo kudi da wahala ba hana ba abu yana tafiya har aka kai ga yau ba magana aka fito da dabaru mutane suka fito da dabaru ba sa yawo da kudi sun bi da kudi akan iska da lissafin lissafin waya sai dai kawai ka ɗibi ɗan abin da za ka biya kudin mota an gane mutane yanzu ba sa yawo da kudi sai aka fara kama mutane da aka fara kama mutanen talaka aka fara kama kaga aka yi shiru ba yi fada ba ba yi addu'a ba to yanzu haka ɗazun nan ma ana bani labari cewa har yanzu mutum sama da 150 da aka kama a cikin aka aka musu fashi a cikin jirgin ƙasan nan suna can hannun ta wanda a ciki wanda aka tare hada mataimakin gwamnan zamfara rashi ibrahim wakala muhammad to kaga barna fa ta fara nisa kenan har kan manyan to ma dama ana ganin barna a cikin al'umma ba tashi aka tsaya mata aka ainihin yake ta ba to fa musiba zai biyo baya ita kuma musiba Allah ya ce mu ji tsoron ta wata fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron musiba ko fitina idan ta tashi zuwa ba ta shafa iya waɗanda suka jawo ta za ta shafi wanda suka jawo ta za ta shafi wanda ba su jawo ta ba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu lalle yan uwa a cikin irin wayannan darare musamman wannan dare da ya zama arjal ayyami mafi ainihin tsammanin dare a cikin samun lailatul qadri lalle mu dage wurin yi wa wannan kasa ta mu addu'a ba mu da wata kasa a duniyar da in ba Najeriya ba in za ce ka hada kayan su gaban Najeriya ina zaka je ba inda zaka je ko da dadi ko ba dadi kana nan in ka gabar nan da ya yi lalace na kasance sannan mu yi ta addu'a wa jihar mu ta gombe ba ka da wata jiha najeriya hai gombe nan za ni ka haɗa kayan kamar gombe na za ka ji duwayon naka a nan daga mu yi ta addu'a wannan jiha ta mu yadda allah ya mana kariya allah ya mana taimako muka samu zaman lafiya to lallai mu ta addu'a Allah ya dorar da wannan zaman lafiya da ci gaba da muke da shi a wannan jiha ta mun yi dace shugabanni dukkan su Allah ya sa musu zuciya na kokarin yin ayyuka wanda kuma yake shafar rayuwar al'umma kai tsaye wanda kuma alhamdulillah muna gani za ka mu ta addu'a Allah ya ƙara bunƙasa mana wannan jiha ta mu ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku an kasir nan ma Allah na yafi da yawa wa ya alamar ladina yi jajilu na fi ayatina Allah ya ce kuma kan kumanta ba na san mutanen da suke jayayya a cikin ainihin ayoyinmu masu karyata ayoyinmu wannan su masu sani ba wai Allah su bada wata'ala bai san da su ba ne a Allah ya san da su Allah ya ce ai da dan maku gane na san da su malahun bin mahis ba su da wata mabauda ma'ana ba za su bauɗe mana ba ba za su kauce mana ba dole za su fada hannunmu akwai lokaci shi Allah wato komi na sau kullu shin inda hu bi komi ya riga da ya tsara man lokaci ne shi Allah baya sauri amma Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mana cikin hadisi cewa inna Allah la yumli lil zalim hatta idza kadahu lam yuflitu Allah yakan ainihin daga wa azzalimi kafa har sai idan ya je kama shi wato da abin da yi na zalunci ba zai fi kuce wa Allah subhanahu wata'ala da haka ba gagaran Allah suka yi ba a'a Allah subhanahu wata'ala bal sa'atu mu'iruhum wa sa'atu adhawa Allah ya riga da ya sa wani lokaci shine lokacin tashin alkiyama shine lokacin su da haka sai lokacin yayi duk yadda kake so Allah ya ga bayan wani azzalimi mai sabo to Allah bai zai ga bayansa ba har sai lokacin da ya tsara zai ga bayansa ya yi Allah ya ba mu labari annabi Musa alaihi salam ya yi wa Fir'auna addu'a da shi da masa annabi Haruna Allah ya ce kad ujibat da'wati kuma fastaqima an karbi addu'a amma an ce bayan an karbi addu'a sai da aka shekara 40 sannan Allah halaka Fir'auna to kaga a cikin kenan wajibi ne a yi ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu na'am
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Allah subhanahu wata'ala ya sake jan hankalinmu na kan abubuwan da suke rudan mutane har su bar tauhidi su bar Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya gaya mana abin da yake rudan mutane ba sa iya ganin wayannan ayoyi na Allah a cikin jirgin ruwa ba sa ganin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ma'ana shar'iyya don daman ayoyin Allah iri biyu ne akwai al'ayatul kauniyya akwai al'ayatul shar'iyya ba sa kallon su duka biyu ba sa kallon ayoyin Allah a shar'iyya ana wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta daga bakin annabawan Allah sannan kuma ba sa kallon al'ayatul kauniyya ma'ana ayoyi da suke gudana na na na ainihin kaunu kamar wannan jirgin ruwa da Allah subhanahu wata'ala wato ya ba mu labari a kansa Allah ya ce to ga abin da yake hana su abin da yake hana su shine ruɗuwa da wato kele-kele da abubuwa na duniya Allah ya ce to ku sani ba ma utitu min shay'in sani fa duk abin da aka ba ku na wani abu fa mata'ul hayatid dunya wato jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya ai inna kullama ubitum min algina wasi'ati bil rizqi ai duk abin da aka baku na wadata da yalwa a cikin arziki a wal jahi da matsayi wasu dani da mulki inna ma hu mata'un qalilun fid dunya wato wani jin dadi ne dan kadan a duniya ya tabatta bihi fi zamanin qasirin mutum zai ji dadi da shi a wani lokaci kadan ma'ana summa sar'ana ma ya kadi wa zahabu sannan lokaci guda wannan abin da na duniya ne sai ya zama ya ainihin ƙare ya tafi li'annar duniya faniyatun za'ida saboda ita duniya mai ƙarewa ce mai gushewa ce la mahala wannan haka abin yake da haka wa yulahidu annal ladhi yamna'u min qabuli dalail at-tauhid innama huwa ar-radbatu wato fi dunya wa maqamiha bisababi riyasa cewa yana daga cikin abin da yake hana su wato karban tauhidi wato don wayannan kayayyaki na jin dadin duniya din ne suke rudansu lallai su sani wani jin dadi ne na dan kadan za ka ga shugabanci ne sai a ci an yi mutum taimuwa haka ne ko shekara hudu Allah shekara hudu mai yawa ne shekara hudu a mai yawa bane da kamo za ga gangan shi da daga wurin sai gari an ƙara ma ka sake samun dama shekara takwas yake na sai ya ce ai wannan tsohon kaza kenan wannan tsohon kaza kenan sannan a'a wani dan Allah ma ya nuna abun kaɗan ne kudin ma an bashi bai zai gama su ba sai ya mutu mun san shugabanni kasa sun mutu ba su gudu ba gwamnoni sun mutu ba su gudu ba ciyamomi akwai wani ciyaman a kano ina ga ranar da ake rantsar da shi ne ba ko da ake zaɓe ne an sanar da ya ci zaɓen kuma ne mutu daga wannan duniya duk abin da ta yi wato ɗan kaɗan ne na wani ɗan ƙaramin lokaci ne ma'ana a yayi nisa a yayi yawa shekara 25 a nan ne za a jira ne da za ka 25 ɗan kaɗan ne yiwu ya zo hannuwa wato ba za ka samu duniyar baka ji daɗin ka sai ka kai shekara 25 to daga 25 ne da ka fara 25 to duniyar kuma yanzu ka fara ban kwana da ita daga nan za ka ce ba gishiri ya hau suga ya hau a'a jini ya hau me ya hau ba za ka ci nama ba a'a esin ma a daina ka rika exercise ka rika fita da safe kana guje-guje kana tsalle-tsalle a daina cin nama a daina cin meye a daina cin meye a suke nan to ina daɗi sannan kuma duk wanda aka shekara ashirin da biyar ana dama da shi dai sha'anin duniya ne sai ka samu wato a sai ya sauka ma'ana aiwa ne su ne masu kudin gwamne a shekaru 25 baya yau ma su ne ba su bane za ka samu yan dagonsu yaran su na can ba yan dago masu juya musu takali yau su ne masu kudin su ko suna raye ba a lissafa su cikin masu kudin haka haka rayuwa take wai ta kujerar duniya kujerar arziki ce ko kafin kawo wani ya hau kuma dole ka sauka kai ma kuma ka sake ba wani subhanallah da kar ka bari rayuwar duniya ta gure kamar da Allah ya gaya mana fala tahurrannakum alhayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rube ku wala yaghurrannakum billahi gharur kada ku bari mai rudar da mutanen nan shedan wato ya rube ku Allah ya ce wa ma inda Allah abin da yake wurin Allah bi da sawabi da daga lada khairun shine yafi alkhairi wa abqa kuma shine yafi wanzuwa lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma sun kasance suna dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wa rabbil su lallai a wannan kenan kuma ina dukkan wannan aya za mu tsaya saboda muna da baki ba za mu ainihin tsara aya ba ita ma nan ɗin ba mu gama ta ba wato Allah subhanahu wata'ala zai gaya mana wato a muminai din kenan da ya ce fa mata'ul hayatid dunya wa ma inda Allah khairul lil ladina amanu dan mun ji an yi ta magana wa yastajibul ladina amanu a inna Allah Allah yana karban tuba ga muminai yana amsa addu'a ga muminai Allah yana ta maganar muminai muminai to anan Allah zai sifa zai gaya mana sifa bakwai na muminai in kana ɗaya daga cikin sifa bakwai din nan to lalle kai mumini ne duk dai ana gaya mana hanyar da zamu bi mu samu tsira duniyar mu da lahirar mu abin da yasa ban datse jiya na sha'afa na ci gaba da magana ban ainihin ja hankalin muka abin da ya shafi zakan da kai ba sai da karshe muka fara kuma lokaci ya ci mana to lallai zan dan dora kaɗan da kuma maganar dare laitul qadr na faɗa daga nan kuma za mu miƙa wa ainihin bakin mu su ainihin tofa mana albarkacin da suka zo mana da shi kuma iyayenmu wanda za mu gabatar da su idan lokacin ya yi insha Allah ta'ala to lallai yan uwa kafin mu yi maganar zakan da kai yau muna daren 27 wannan dare na 27 shine arjal ayyami shine daren da aka fi tsammanin samun lailatul qadri ma'ana Allah ya boye lailatul qadri a cikin darare amma malamai da sahabbai sun yi ta fashin baki wato akan cewa wannan dare daren 27 ne kafin mu yi bayanin wannan dare a ma'ana dalilansu na cewa daren 27 ne don marayi wannan dare to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana albishir za mu dauki hadisin imamun nasa'i don wannan hadisi ya ji fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin aikin da za a yi a wannan dare da kuma irin garabasar da za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi hadisi kutayba wa ma ta'akhkhara duk wanda ya tsaya a cikin daren lailatul qadri yayi ibada Allah zai gafarta masa dukkan abin da ya gabatar na zunubansa to sai a hadisin kutaiba wa mata akara da abin da ba zai yi nan gaba Allah zai gafarta masa to kaga ayat da muka fito in dai da musiba tana samun mutum sanadin zunubi ne to lallai a mu dage mu raya wannan dare don Allah ya kawo mana saukin musibo zai zama Allah ya gafarta mana zunubanmu wato bai zai kama mu ba wannan dare me yasa aka kira shi dare lailatul qadri an kira shi dare lailatul qadri ne wasu malamai suka ce saboda a cikin sa ake kaddara wato abubuwan da za su faru da bayi sannan wasu malamai ko suka ce a alqadru din ana nufin daraja wato dare ne mai daraja saboda littafi mai daraja da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin wannan dare sannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana falalan wannan dare na farko dai wannan dare dare ne da Allah ya saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa Allah yana gaya mana inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan na biyu wannan dare da muke cikin daren daren lailatul qadri ko daren 27 Allah ya sifanta shi da dare ne mai albarka Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi a cikin dare mai albarka sannan abu na uku Allah ya karrama wannan dare mala'iku za su yi ta jirowa za su yi ta saukowa yanzu duk sun kewaye mu mala'iku za su yi sassauka tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'ika jibrilu da dukkan kunzumin mala'iku za su yi ta saukowa a cikin wannan dare suna nema mana gafara suna taya mu ibada suna taya mu murna da wannan babban alheri da Allah subhanahu wata'ala ya mana sannan na hudu Allah ya sifanta wannan dare cewa dare ne na lafiya dare ne na zaman lafiya Allah ya ce salamun hiya hatta matsalai fajiri ana dare ne na aminci Allah subhanahu wata'ala zai amintar da bayi daga sharrin shedan Allah zai amintar da su ga wanda Allah ya dauki rayuwarsa Allah zai amintar da shi daga azaba da hukuma sannan na biyar dare ne kamar da muka albishir daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya raya wannan dare Allah zai gafarta masa abin da ya gabatar na zurbinsa da abin da ya jinkirta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi wannan dare a cikin goman karshe na ramadana amma yana caccanjawa sannan a wainan goma annabi ya ce amma na mara daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 da daren 29 to amma idan ka hada wainan darare gaba daya daren da aka fi tsammani shine wannan daren da muke ciki ma'ana daren 27 malin yake cewa iftarafa ulama fi ta'ayyid al-qadir ala aqwalin wato malamai sun yi sabani kan ayyana daren al-qadir akan maganganu kafiratu masu yawa amma asharul aqwali mafi shaharan zantuka gaba daya anna halilatu 27 daren 27 irin wannan dare da muke ciki kenan wa kana ubayy ibn ka'ab a mala yake cewa ubayu dan ka'ab ya kasance ya halif yana rantsuwa la yastasni baya togewa baya cewa insha Allah yana rantsewa da Allah anna hali la tasbihu to in kana neman dare litul kadiri kana neman shortcut a ga ma shortcut din 27 ne kawai eh wa zahaba aktharul ulama'i a wa arjahu al-aqwali anna tibtil al-awa fi tibtil al-ashr al-awaqir wa anna tantaqil amma dai mana karshe ke cewa wa arja autarin ashur mafi ranar da aka fi tsammani a cikin kwanakin maran na kwanaki goman indal jamhur a wurin dukkan taron malamai lailatu sabin shiri shi ne wannan jini na ashirin da bakwai kaɗan daga cikin dalilansu suka ce ka duba a surar da ta yi maganar lailatul qadr kuma idan aka gaya muku za ku iya gaskata wa'in malamai Allah da ya ce lailatul qadri ba shine sunan daren ba lailatu harfi nawa ne harfi hudu lai la tu harfi hudu ko al qadri harfi biyar biyar a tara da hudu ya zama tara ko to Allah ya kira lailatul qadri lailatul qadri sau uku tara sau uku nawa 27 Allah ya ce inna zalla fi lailatul qadri wa ma taraka ma lailatul qadr lailatul qadr na gaskafi 27 ne sannan na biyu malamai suke cewa zaka ga surar tana da kalmomi 30 ne kalma 30 ne in ka dauko daga inna anzalnahu fi lailati alqadri har zuwa ƙarshen suran zaka samu kalma 30 ne to daidai kalma ta 27 ita ce sai Allah ya ce hiya salamun hiya ita ina ce a larabci an ce hiya ita ba neman da kake ba to ita ce eh salamun hiya Allah sai ya ce hiya wannan kalma ta hiya ita ce kalma ta 27 sannan dalilin su na uku suka ce Allah yana da sirrin bakwai ya rike sirrin bakwai zamu ga Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah ya halicci samai nawa bakwai kasai nawa bakwai sannan kwanaki nawa bakwai e kwanakin duniya bakwai ne sannan a kogunan duniya nawa bakwai su ne mafi girman koguna a duniya sannan abincin na adam fa shi ma bakwai Allah ya riga cikin suratu a masa ba lokaci ba sai mun fadada ba sannan dawafi zagaye nawa zagaye bakwai idan za ka yi sa'ayi zagaye nawa bakwai da haka abubuwa da yawa Allah subhanahu wata'ala ya dora su akan matakin bakwai bakwai bakwai to da haka wannan dare shine daren 27 to da haka lallai mu dage mu raya wannan dare Allah subhanahu wataala ya ba mu iko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alamomi ingantattu na gane wannan dare yace akwai alamomin da a daren za a same su akwai alamomin da kuma sai gari ya waye za a same su alamomin da sai gari ya waye za a same su annabi yace inna shamsa tadlu fi sahibati fi sabihatiha la shu'a alaha in an samu daren in gari ya waye to rana za ta fito ba ta da ba ta da haske ma'ana ba za ta yi haske ba a safiyarta ko da daga baya daga da rana ta yi haske amma daidai fitowanta ba za ta fito gallin nan yadda take fitowa karfe bakwai din nan ka ganta kamar sha biyu ranar nan ba sannan har yanzu ya tabbata hadisin Kuzaima da Abdullahi dan Abbas Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dare ne da zaka ji shi a sake wannan daren zaka ji shi ne a sake la harrata wala baridata ma'ana babu zafi babu sanyi haka zaka ainihin ji wannan dare ne da haka wannan su ne manya-manyan alamomi da ake gane wannan dare sannan na na'ami da ana na aisha Allah kara mata yadda za ta mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanzu kana ga idan na dace da wannan dare menene ya kamata ya roƙa wace irin addu'a ya kamata na yi Allah sallallahu alaihi wasallama yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yafiya ne kana son yafiya ya Allah ka yafi ne to Allah ka yafi bana za ka murayi wannan dare mu addu'a a gurguje maganar zakafi da kai abu biyu ne ban faɗa ba za ka shine kuma zan ja hankalin mu kamar da na faɗa cewa an halatta mutum zai yi da ita kwana biyu kafin ranar sallah to ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi ya ce man addaha qabla salati fa hiya sarqa fa hiya zakatun maqbula wanda ya bada ita kafin a tafi sallar idi to wannan za ta zama zakka ce karbiya amma wa man addaha ba da salati fa yi sadaqatu min sadaqa wanda ya bada ita bayan an je idi an dawo kuma yana da daman ya bada ita ma kwana biyu kafin idin ko kuma ranar idin da sassafe to wannan fa bai yi zakkar da kai ba ta zama sadaka daga cikin sadakoki to kamar tambaya aka yi menene hadarin rashin cire zakar fi ta kai kasan mutanen mu na yau da dogaro da talauci da yawa abubuwan addini rikon sa kai narkashi ga hadisin jarir a manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawmu ramadan mu'allaqun baina samai wal ardh wato azumin watan ramadan da kai Allah zai rataye shi tsakanin sama da ƙasa wala yurfau illa bi zakatil fitr ba za a ainihin daga shi ba wato sai da zakar fi ta kai daga sai an yi zakan fi da kai a nan ne Allah subhanahu wata'ala zai dauka azumin mutum haka kamar da muka faɗa jiya wanda yake da dama ya cire abinda za ka cire idan ya zama abu ne da yake da buƙatar abinda za ka cire idan ya zama abu ne da yake da buƙatar sai an duba sai an gyara shi to lalle ka cire shi kafin ranar saboda wanda za ka kaiwa ya zama ya gyara shi ya kimtsa shi wato ta yadda zai zama ya yi masa amfani sannan a idan abinda za ka cire kuma abu ne da yake da irin wannan damuwar ba to wannan kuma kana da dama ana sai ranar sallah din ka cire Allah subhanahu wataala ya dace da mu kamar da na faɗa mun yi baki baki masu albarka iyayenmu malamanmu a sun taho su biyu a cikin